sanya muna karatu don neman yardarsa na amma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض innahu kana ghafurur rahima Allah madaukaki yace wa qala alladheena kafaru wayanda suka kafirta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ya aiko shi da wannan alqur'ani ya karanta musu shi danye musu wa'azi masu shirka su daina shirka ‘yan bidi'a su bar bidi'a masu sabo kowane irin aji na sabo a daina shi a daina liwadu ƙatu ya hau ƙatu a daina madugo ƙatuwa ta danna ƙatuwa a daina zina ka ɗau farjinka ka sa a farjin da baka biya sadaki ba ba ainihin ku yangarka ba duk manzon Allah ya zo ya wa'azi akan wayannan miyagun laifuka wayanda suka kafirta sai suka ce masa in hada ai ma hadha alquran wannan qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa yana musu wa'azi da shi illa ifkun iftara suka ce kire ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirkire shi ai iftarahu muhammad ai ai ikhtalaqahu wa annabi ne ya kage shi kenan sun kore cewa Allah ne ya saukar da alqur'ani wa'anahu alaihi qawmun akharun lokacin da manzon Allah zai kirkiri Qur'ani wai wasu mutane ne suka hadu suka taimaka wa annabi kaji kariya kamar yadda yanzu in za a constitution ba hadawa yake ba a national conference ko a kira wanda suka sha abcd suka koshi da tsohon ma'aikata wanda suka yi ritaya a ce za a yi review na constitution to qur'ani ba a saukar Allah ce Allah ne ya saukar da kayansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa da Allah ya saukar masa da alqur'ani ce masa ya walau taqawwala alaina ba'da al-aqawi inda manzon Allah ya faɗi wasu sashin maganganu wadda nasa ne ya tusa su cikin alqur'ani Allah ne la aqadna bi jami'a da sai mu kama shi da ainihin damacin mana da Allah sai ya masa roƙo mai kan thumma laqad ana min bulwatil kuma da mun yanke masa lakar bikinsa kaga ya lalace to in yaban za a gaya wa annabi haka yaya wani zai wa qur'ani abin da ya ga dama Allah ya bar shi ba zai yi to sai suka ce wai annabi ne ya kirkiri qur'ani wasu mutane suka taimaka masa ya samu ya tsara littafin nan izo sittin. aya dubu shida da baitan da goma sha biyu a riwayar wanshi wa hum min ahlil kitab wai wanda suka taimaka mana yayi magawa littafi ne akwai yahudawa da nasara su ne ahlil kitab kabi hukai haka a rumi wani mutumin rumi wa addas da kuma wani mai suna addas wai su suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala sai Allah madaukake ce faqad ja'u zulman wa zura masu fadin cewa manzon Allah shi ya kirkiri Qur'anin nan wasu suka taimake shi ya cika littafin hakika sun do da magana ta zalunci da kuma sai da zai ƙarya kufuran wa kalima kaji zulman din nan shine kafirci zuran kuma ƙarya aibihi ba sun zo da abu biyu bi ja'alil mu'jazu ibkan mukhtalafan sun sanya alqur'ani wanda yake mu'jiza ce sun mai da shi ƙarya wacce aka kireta wa kan littaqiqi ai ma ja'u bihi min adh-dhulm wa zur wato dan a tabbatar da abin da suka zo da shi na ainihin zalunci da kuma ƙarya bayan waccan magana kasar zancen ɗan adam ƙarya ne baya yin magana ɗaya ɗaya a kai in ya faɗi wannan kuma sai ya ƙaro wata waccan ta ware wannan sai suka ce wa ƙaro a sadirul awwali na taba suka ce a da sun ce ƙirƙira ya ko to yanzu kuma suka ce a wa ƙaro aibar wa huwa a sadirul awwali na wai wannan ƙur'anin tatsuniyoyi ne na mutanen farko ai a kazibihim ƙarerayinsu jamu usturatin shine asadir bi dhammi iktataba wanda manzon Allah ya nemi a rubuta masa ita ai in tasakaha ai amara gairahu bi kitabati shine iktataba annabi baya rubuta kuma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtiluna gabanin Allah ya saukarwa annabi Qur'ani annabi baya rubutu da hannunsa ko baya karatu wasu littattafa inda a ce dama can kafin ruwan qur'ani annabi yana rubutu da karatu Allah ce lartabar mu'minuna da maƙarnata da sai su ko kwanto su ce shi ya kara to ba ai hakan ba ma gashi sun fara ko to sai Allah ya ce sun ce kuma wai manzon Allah iktataba ai amara gairahu bi kitabatiha ya umarci waninsa ya rubuta mar wa nuskiha min ula'ikal qaumi daga wa'ancan mutane fa hiya tumla alaihi wannan abin da aka rubuta ne wai ake masa shifta ana ta karanta masa liyafawa dan ya haddace bukuratan wa asila safiya da mariti ai guduwatan wa ashiya qala ta'ala raddan alaihi duk Allah sai ya faɗa dan ya musu raddi ya ce kulka ce da su ya muhammadu an zala hullazi ya alamu sirra fi samawati wal ard wanda ya san sirrin cikin sammai da ƙasa shi ya saukar da alqur'ani innahu kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ga mu'minai rahiman bihim ko mai jin kansu wa akthara uqubatahum Allah ya jinkirta musu uquba wa lam yu'ajilukum biha wa akkara uqubatakum ko yayi jinkirin yi muku uquba bai gaggawan kawo uqubar ba lana kana da koran rahima dan ya kasance mai gafara mai rahama na'am
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله سلكي انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا نعم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نعم الله ملك كيتي kafin mu fassara wannan a akwai wata mai mota chevrolet mai lamba ktg biyu tara uku ya ajiye akan hanya sun ce je ya dauka hanyar agaji Allah madaukake ce ina ne ne wa qalu na'am wa qalu ma li hadha rasul suka ce wannan wani irin manzo ne wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qatil lam mafsulatu an hadha ma li hadha wai lamin ta auku a wannan nuska ta alkur'ani a rabe da haza fi mushafi kharijatun an awda'il qat'i al-arabi wanda wannan ya fita daga tsari na rubutun larabci wa qat'il mushafi sunnati la tataghayyar wa qat'il mushafi sunnatun la tataghayyar yadda ake rubuta qur'ani sunna ce da ba a jirkita ta مالك هذا دليل واضح على أن القرآن الكريم توقيفي في رسمه wannan dalili ne a fili da yake nuna shi alkur'ani wajen rubutunsa ma ba a yi sai yadda annabi ya ce a yi shi ne tauƙifi kama marra an bayyana zalika kamar yadda ya wuce ma ne ce an yi bayanin haka na'am sai suka ce ma li hada rasul wai annabi wani irin annabi ne ya kulu da'ama yana cin abinci wai cin abinci illa ne wa yamshi fil aswaqi kuma yana zuwa kasuwanni dan neman abinci wal isharatu tasgirun li sha'ani wannan ainihin nuni ne suka yi dan su karantar da sha'anin annabi wa tasmiyatuhu rasulan bi tariqil istihza'i bihi manzon ma da suka ce masa mali hadar rasul sun yi ne ta hanyar yi masa izini ayi shay'un wai me ya same shi wa ayi sababin hasala li hadha alladhi yad'i risala kaji wani sababi ne ya tabbata ga wannan da yake da'awar cewa shi manzo ne hala kaunihi ya'kulu da'ama kama na'kul alhali yana cin abinci tamfar yadda mu muke ci wa yamshi fil aswaqi yana kuma tafiya kasuwanni libtiga'il arzaki dan neman arziki kama naf'alu kama yadda mu ma muke yi laula unzila alaihi malakun suka ce mi ya hana Allah nasa na'am laula unzila ilaihi ko laula unzila ilaihi malakun mi ya hana Allah ya saukar masa wani mala'ika zuwa gare shi fa yakuna ma'ahu nadira sai zan suna masu gargaɗi tare da shi yusaddiqu idan annabi yayi wa'azi sai mala'ika ya ce eh ku yadda ni mala'ika ne daga Allah aw yulqa ilayhi kanzu in ba haka ba kuma yana zuwa kasuwa neman kuɗi to me ya hana Allah ya saukar masa da wata taska daga sama mina sama'i yunfiquhu wanda zai dinga batarwa wala yahtaju ila al-mashi fil aswaq li dalbi al-ma'ash in an saukar mar wannan bai da buƙatar tafiya kasuwanni don neman abinci in kuma ba haka ba suka ce auta kuna lahu jannatu ko idan yana da wata gona babba bustan ya kulu minha wanda zai dora cin abincinsa a ciki ai min simariha daga 'ya'yan itacen ta fa yaktafi biha ya isu da ita wa fi qiratin na'kulu maimakon ya'kulu aka ce na'kulu bin nun haka ne ko ai nahnu mu kenan fa yakunu lahu maziyatun alaina biha sai dan ya samu wani fifiko na bambanci tsakanin mu da shi Allah ya ce wa qala zalimuna azzalimai suka ce ai alkafiruna lilmu'minin kafirai suka ce wa mu'minai in tattabi'una illa rajulan mas'ura ba komai kuke bi ba dangane da biyayyar da kuke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum da aka masa sihiri ay makdu'an wanda aka yaudare shi magluban ala aqalihi wanda an rinjaye hankalinsa kana da imanin ga wani bai faru sai a ce ai asiri aka ba har ya ne yaushe za a huda ka gaida ka kama Allah Qur'ani ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata dan tsabi boka mai bugun ƙasa baya nasara tita yadda ya zo wa mutumin kirki ba zai yi nasara ba kansa Allah maɗaukaki ya ce ƙala ta'ala raddan alaihim Allah sai faɗa yana musu mai raddi ya jaji unzur kaifa darabu lakal amsala yace ka duba ya Muhammad yadda suka buga maka misalai bil mas'ur wani gun suka ce kai amma sihiri wal muhtaju ila ma yunfiquhu kana da buƙatar abin da za ka batar wa ila malakin ya ƙumu ma'ahu bil amr wai annabi yana da buƙatar mala'ika wanda zai tsaya tare da shi da wannan al'amari na wa'azi da ƙur'ani Allah ce fa dallu bi zalika anil huda saboda haka sai suka bace wa shari'a fala yastadi'una sabila ba za su iya dawowa kan hanya ba ai dariqan ilai tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika ai jama wasabata takafara khairu Allah dawwamamme ne tabbatacce alherinsa yayi yawa allazi in sha'a wanda in Allah ya so ja'ala laka khairan min zalika Allah zai sanya maka abin da yafi wannan alkhairi ba sun ce yana zuwa kasuwa ba yana cin abinci kuma sai suka zo suka ce maimakon ya je kasuwa ina ma gona aka mar ko mala'ika aka saukar mar ko wata gona Allah ya bashi mai dan itace ya ci a ciki to Allah ya ce ubangiji ya girmama alherinsa yayi yawa in yana so sai ya baiwa annabi ma fiye da abin da suka faɗa ai allazi qaluhu min al-kanzi wal bustani ka gani ko sai ya bashi jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya bashi wata gonakai wadda koramai ke gudana a karkashin su ai fi dunya a duniya li'annahu sha'a saboda in haka ne so an yudiyahu iyaha fil akhirah ya so ya bashi wannan ne a lahira wa yaj'al laka qusura kuma Allah zai sanya maka manyan benaye aiban wa fi qiratin bi raf'i istinaf thumma taqala siyaqu min jina jinayati musabiqa sannan sai siyakin qur'ani ya cirata daga jinayar su wato laifin su wanda ya gabata ila hikayati jinayatin ukra zai hikaito mana wata jinaya daban litakallus ila bayani ma'alihim dan a kubuta zuwa wajen bayanin makomarsu fil akhirati a lahira min fununil azabi na dangogi daban-daban na azaba da Allah zai musu faqala yace mu bal kazzabu bisa a ba haka ba wayannan dai sun karyata sa'a ne ta alkiyama ba su yarda da tashin alkiyama ba masu sabawa annabi ba su yarda da tashin kiyama ba واتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ألا مدكك من تاندا من تتلا وإن سك قرية رانا القيامة وتا من ذافي أي نار مسعرة وتا ودتك من ظلل ذافي مشتدة إذا رأتهم من مكان بعيد
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا, وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا الله مدوكك يتي إذا رأتهم من مكان بعيد idan ita wutar ta hango su an kawo su za a jefa a cikinta sami'u laha tagayyuzan sai su ji yadda wutar take ta farfasa su ji kururuwarta ai galyanan ka gabban idza gala sadaruhu min al-ghadab kamar mai bishi idan kirjinsa ya tafasa saboda bacin rai wa zafiran su ji kuma wani sauti mai tsanani ai sautan shadidan aw sama'u tagayyudin wa ru'yatu ko kuma ainihin jin wannan sautin wutar da kuma ganin sa aula an yuqala sama'ahu wa ilmu wa idza ulqu minha makanan bayyikan idan aka ɗebe su aka jefa su cikin wuta wani guri mai kunci bi tashdidin wa qura bi takfif bi an yubayyaka alaihim asa su a wuta a takura musu وقوله منها حال من مكان لا نو بمعنى في لا صفة له مقرنين كما ذا أسنيا سوء الحالي أن أولي سوء ربني أي مصدفين أم سوء مري قد قرنت أن ربني سوء الأولي أي جمعت أيديهم إلى آناكهم في الأغلال أن هذا حنا ينسو أن أولي دويسو سكين أفن لما تبيكم قال الله تعالى Allah maɗaukaki ya ce, Alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafu kai mai karatun Qur'ani ko mai sauraro baka gaba ga waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah ta yaya ake ainihin juyar da su allazina kazzabu bil kitabi sune wayanda suka ƙaryata littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana suka ƙaryata abinda muka aiko manzanninmu da su fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani gobe kiyama a yaushe idil aglalu fi anaqihim yayin da za a sanya musu hukumi a wurin a daure hannu shine dalilin sa na kawo wannan aya wasalasilu yushabun da kuma ainihin sasari wanda za a daure su da shi fil hamimi za a sanya su cikin tafashashen ruwa thumma fin nari yusjaruna sannan a cikin wuta kuma a kona su thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikun sannan a ce da su ina abin da kuke hadawa da Allah min dunillahi kuma bayansa qalu ballu anna sai ai sun ɓace yau ba mu gansu ba bal lam nakun nad'u min qablu shay'a sai su ce a'a gabanin wannan ba mu zan muna bautar komi ba ba ma kiran kowa Allah ce kazalika yudillu Allahul kafirin haka Allah yake batar da kafirai Allah ka shirye da na'am to idan aka jefa su cikin wannan guri mai kunci a wuta da an hunalika kubura cananka ne za su kira cewa sun halaka ai halaka fa yuqalu lahum in sun ce mun halaka sai a ce da su la tad'u al-yawma thuburan wahida a yau kar ku ce kun bata bata guda daya wa da'u thuburan kathira ku ce ku kira bata bata mai yawa ka azabikum bayan baki an yakuna du'a'ukum ala hadfihi wato ya dace addu'arku ta zama a bisa ainihin gwargwadonsa wannan shine abinda alqur'ani mai girma yayi musu raddi na'am kul azalika ko eh baka dashi kul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun to kaji kanat lahum jazaa'an ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا تو الله كرم الله يتكو كتنبيس قل تنسوا يا محمد أذلك خير wannan abu da aka ambata na narko da sifar wuta inna inda za a jefa su shi yafi alkhairi am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun ko aljanna ta dawwama wacce Allah yayi wa'adin ta ga masu tsoron sa kanat lahum jazaa wato ita aljanna nan ta kasance sakamako a gare su suwa mu'minai kenan fi ilmihi ta'ala cikin sanin Allah madaukaki ai thawaban wa masira kuma nan ne makomarsu lahum fiha ma yasha'una khalidin suna da duk abin da suke so a aljanna duk wanda ya shiga aljanna to ya kure samun rabo cikin aljannan duk abin da suke so suna samun sa ba kuma samun irin na duniya ba in kana shugaban kasa kai shekara hudu ta zo karshe ka dubulbulce ka rude ya za a yi ka ƙara hudu in ka ƙara hudu ko baka isa ka dawo ba tunda demokaradiyya ce ba tsari ne na gaskiya ba idan arziki ne da kai talakawa sun yawa shedan ya ma hudu ba ka bayar ya ce kudinka zai kare eh ka hana su washe ka a yi gobara a gidanka ka yi kwalala su yi zamansu ko allah ya kiyaye to ka gani imar duniya ba ta da kyau amma a lahira allah ya ce idan sun shiga wannan aljanna lahum ma ya sha'una suna da duk abin da suke so khalidina alhali wannan abin da su suna nan har abada shine makaddara zama har abada ai halul lazimatu kana wa'aduhum ma bukira wannan alkawari ko wa'adin da Allah ya musu na abin da aka ambata ya kasance ala rabbika a wajen ubangijinka wa'dan mas'ula alkawari ne abin tambaya ay yas'aluhu man hu'ida bihi zai tambaye shi ga wadda aka yi wa alkawari bi kaulihi da faɗinsa da ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika bayan za su faɗa ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alkawari bisa manzanninka aw tas'aluhu lahumul mala'ikatu ko mala'iku su roƙawa bayan Allah wannan ni'imar su ce rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya ubangiji ka shigar da su aljanna kalama wacce kai musu wa'adi kaga lahira kenan ni'imar ta in an shiga ba ta katsewa ba ta yankewa ba ta raguwa sai dai ta daɗu kamar azabarta ita ma daɗuwa take Allah sani wa yau mai ashirin kaji na ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما نورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا
Na'am Allah maɗaukaki ya ce a tambaye su, wa yau mai yahshuruhum ranar da Allah maɗaukaki zai tayar da su bi tataniya wa ƙuriya bin nun, wa yau mai yahshuruhum ko wa yau mai yahshuruhum. Wa ma ya abu duna min dunillah da duk abin da suke bautatawa koma bayan Allah, da wanda ya bautatawa gunki, da wanda ya bautatawa shehi, da wanda ya bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai karantar da ita ba to za a tayar da shi da wanda ya bautata wa din ai gairahu min al malaikati akwai wanda suke bautan mala'iku wa Isa da wanda suka bautata wa Isa dan Maryam alaihi wa alaihi salam wa Uzair da wanda suka bautar Uzair suka ce dan Allah wal jinn da masu bautar aljannu fa yaqulu ta'ala sai Allah madaukaki ya ce da su ai bitataniya ya kulu ki nauƙura binu fa na kulu lil ma'budina ithbatan lil hujjati ala al abidin a antum abalaltum ibadi haula Allah zai tabbace ku ne kuka batar da bayina wa'annan aw awqatumuhum fi dalal kuka ainihin aukar da su cikin bata bi amrikum iyyahum bi ibadatikum ku kuka umarce su da su bautata muku amhum dallu sabil ko su suka bace wa hanya da kansu ai dariqal haqqi bi anfusihim su suka bace da kansu su wanda ake tambaya kanu sai suke subhanaka ko shehin ka bautata masa ranar zai ce maka bautata masa istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu qur'ani ya ga mana sura ta biyu sai suke tsarki ya tabbata gare ka tanzihal laka amma la yaliqu bika tsarki ya tabbata gare ka gabarin abin da bai dace da kai ba ya ubangiji ma kana yan bagilana bai fa dace ba gare mu an nattakiza min dunika min auliya mulki wasu waliye ko bayan ko ka bi waliyin gobe sai ka ce bai dace ba daga tun daga yanzu ka ya sadda waliyi kuma waliyi na kirki ba a bautarsa in kana neman waliyi to nemi annabi ka riƙi Allah shine waliyin ka majibincinka إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون Allah ya ce, Waliyunku kawai shi ne Allah da manzansa, sai mumine masu tsayar da sallah suna ba da makka. Sai ce, wanda duk ya jibinci wani Allah da manzansa, to wannan ya bar kan hanya wacce take madaidaiciya. da haka kun ga anan gurin sai Allah maɗaukaki ya ce za su ce bai dace ba mu riƙi waninka mu ce wai wali ne ba a bautar wali in wali na kirki ne da shi ake haɗuwa a bautata wa ubangijin wali na'am fa kaifa na'muru bi ibadatina ya za mu ba da umarni da abota ta mana ya ubangiji walakin mata'atahum wa aba'ahum su ce a ya ubangiji ka dai su da ka ji da su dadi ne su da iyayensu min qablihim gabaninsu bi dalatil umri ka ba su tsawon rai wasiyatir rizqi ka yalwata musu arziki kaga jin dadi kenan hatta da su zikira har sai da suka dan su ba sa son ba sa sauraron wa'azi ay tarakul mau'iza suka bar wa'azi wal iman bil qur'an suka yin imani da qur'ani wa kanu qauman bura suka kasance mutane halakaku sune bura qala ta'ala sai Allah madaukaki yace faqad kazzabukum haqiqa sun karyata ku ay kazzabal ma'budun al abidin waɗanda ake bautatawa sun ƙaryatawa masu bautar shehinai da kuke bi gobe kiyama za su ƙaryata su ce a ba mu ce su bi mu ba ya ubangiji bi ma ta kuluna da irin abin da kuke faɗa cewa ba za a je fadar Allah ba sai ta hanyar wali ai fadar sarkin gargajiya ma akwai sallama akwai shamaki fadar Allah take gwadawa da wannan kuskure ne wallahi Allah shirya da in kana son fadar Allah ka riki ibada ka riki tauhidi ka bautata wa Allah sai ka ganka a tsakiyar fada don haka Allah madaukaki yace sun karyata ku dangane da abin da kuke faɗa fa ma tastadi'una sarfan ba za ku iya sarrafar da azabar ba akan ku ainil azabi anku wala nasra ba za ku taimaki kanku ba ai man allakum minhu ku kame kanku gabarin azaba ba zai yi ba wa man yazlim duk wanda ya zalunci na shirka dubi lamba ta hudu mana yace tabbata fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ko ya tabbata cikin hadithin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 32 wa muslim da imam muslim hadisi na 100 da wato 24 an abdullahi daga Abdullah lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi yayin da Allah ya saukar da wannan aya wa'anda suka yi imani ba su tudanye imanin su da zalunci ba a suratul an'am aya ta 82 qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai sahabban annabi suka ce fa ayyuna lam yadhlim nafsahu fa ayyuna lam yadhlim waye daga cikin mu bai zalunci ba kaji sahabban annabi ba sa tsarkake kansu sahabi yace waye a cikin mu bai zalunci ba to ya yau ne da kai ya ya ustaz kaji na gari suka ce wai waye a cikin mu bai zalim ba fa anzalallahu sai Allah ya ce inna shirka la zulmun azim ga zaluncin da Allah yake nufi shirka ita ce zalunci mai girma wanda in mutum ya mutu da ita babu maganar gafara an wuce ne original wannan amma in zunubi ne ana fata a sa an ya kama kuma ana fata ubangiji ya rahamarsa ya yafe wannan Allah ka yafe mana sai ce wa man yadhlim minkum duk wanda ya zalunci daga cikin ku nuzibhu azaban kabira za mu ɗanɗana masa azaba mai girma wannan zaluncin na shirka ne shadidan fil akal wa jaba ta'ala an qaulihim sai Allah madaukaki ya amsa maganar su da suka ce mali hadar rasul ya'kulu da'ama wa yamshi fil aswaq bi qauli ya amsa maganar su da suka ce me ya samu wannan annabi yana cin abinci yana zuwa kasuwa sai Allah ya ce wa sallallahu وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق حكيكي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا نعم Allah madaukaki ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin ya Muhammad ba kai kadai ba da mutanenka ke cewa kana zuwa kasuwa kana cin abinci to gabaninka ba mu aiko ba daga cikin manzanni illa innahum la ya'kuluna da'am duk wani manzon Allah yana cin abinci to ya za a ce annabi dan ya ci abinci shi ana tuhumarsa wa yamshuna fil aswaqi kuma duk manzannin nan suna tafiya kasuwa fa anta mithluhum fi zalika kai ma takwatankwacin su ne a haka ka ci abinci ka je kasuwarka wa qad qila lahum mithlu ma qila laka su ma an gaya musu irin kwatankwacin maganar da aka gaya musu kafiransu da munafikansu sun gaya musu Allah ce waje Allah ba ba kun liba'adin fitna mun sanya sashin mutane ya zama fitina ga sashi baliyatun ai bala'i ibtalal ganiyu bil faqir an jarabci mawadaci da talakawa kun gani ko shi mawadaci an jarabce shi da talaka in ya hana su su ji haushin sa ko kuma da ba Allah ya ce su ba su na'am wasahihu bil maridi an ainihin jarabci mai lafiya da mara lafiya washarifu bil wadi an kuma jarabci shugaba da ainihin talaka war rasulu al maqsusun bi karamatin nubuwa shi manzo an kebance shi da karamci na annabta fitna ta zan fitina li ashrafin nasi min al-kuffar fi asri manyan mutane kafirai na zamanin annabi kowane manzo su suke ainihin gaba da shi Allah madaukaki ya ce yana sanya a kabira gujiri ne ko yana sanya manyan gari su ne masu laifi manyan masu kuɗi da manyan miyagun malamai da miyagun sarakuna sai su zama a kabira gujiri ne haliyan kuruga wato masu laifi a cikin al'umma su ne manyan al'umma kuma don su yi makircinsu wa ma yin kuruna illa bi an kusihim wa ma yashurun Allah ce makircin da suke ba a kowa ba ne a kansu ne a ce ai wane ya fi ƙarfin kowa zai zo ya zan ba zai iya kore kuda ba a kansa wata rana to ya gashi kore kuda a kansa ya gagare shi ai bil adamu ne a bar shi kawai ya daɗe ta ishe shi Allah ka shiryar da mu daka kowa da yadda Allah ya samar jarabawansa wa kadhalika ulama'u haka ma malamai ko haka ma malamai wal hukamu da alqalai al'adal masu adalci ana jarabtar su malamai na gaskiya ana fada da su ba malam fada malam fada shi abin da sarki yake so ne malami na gaskiya ko a gaban sarki zai ce ranka yayi Allah ba haka ce ga qur'ani ga sunnan manzon Allah in ya je gaban gwamna ba zai canja ba in ya je gaban shugaban kasa ba zai canja ba to kaga wannan ba za a zauna lafiya da shi ba shi yasa za ku ga kun karanta tarihin malamai tun daga kan tabi'ai tabi'u tabi'in har zuwa yanzu malaman sunna sune wanda ake daurewa su ake kashewa su ake azabtarwa su ake kora a gari ku dubi ibnu taymiya dubi imam malik an daure shi an masa bulala inda cewa mutum ne nagari malami ne babba cikin tabi'u tabi'in shekul islam kai a gidan kursu na baya uku saboda faɗan gaskiya amma yana gidan yarin ya fi gari duk ɗalibai sai suka koma can ana ɗaukar ilimi kuma yana ta hajji yarsu malamai har sun fitar da ƙarshen ayar da ya karanta innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ayar da ya karanta Allah ya gare ni fashin sa ke daga kun ga malamai na sunna Allah yana sanya musu fitina ana jarraba su ba mai baka kokobo ka koyar da sallah ka koyar da alwala amma in ka canza riga ma ana cewa ka ga dai malaman nan an yi kuwa amma an boka ne sai a sa mar babban gida a baki jib a kawo miliyoyi a jibga kayan wuta ne dama tare za su da mai bashi Allah ya kiyaye Allah ya ce laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sun yi wa annabi hasada wai me ya hana a sauka da alkur'ani akan wani mutum daga cikin alƙaryun nan guda biyu masu girma a suratul zukhruf aya ta 31 fal fitnatu an yasjuda al-mubtada al-mu'afa an yasuda al-mubtala al-mu'afa fitina ita ce wanda Allah ya jarabce shi ya dinga ainihin wato hassada ga wanda Allah ya masa akuwa wa yahkira al-mu'afa al-mubtala shi kuma wanda Allah ya mar akuwa ya rangwanta masa ana talaucin nan ana yin wannan Allah ya bashi kudi shi kuma sai walakanta na ƙasa kaga an jarra waja'alna babakum li ba'din fitna aw yaqulu al-adna fi kulli ko ya faɗi ko wani mafi kaskanci daga kowanne ya ce mali la akuna kal a'la fi kulli me yasa ban zama kaman wanda yafi kowa ba ka gani ku Allah ya ce atasbiru Allah ya jarumce ku nan ko za ku yi hakuri alama tasma'un bisa abin da kuke ji min mabtulitum bihim daga wanda aka jarabce ku da su استفهام بمعنى الأمر أي في هقولي أي اصبروا والصبر أن يحدث كل منهما نفسه على البدن هقولي shine kowanne daga cikinsu ya kame kansa ga barin girman kai kar dan kana da ilimi kai tamaka kar dan Allah ya baka dukiya kai takama kar ka walakanta wani dan manzo Allah ya fassara girman kai ya ce alkiwar faɗarin haƙƙi wa gamɗin nasi girman kai shine ka ga gaskiya ka ƙi ka kuma walakanta mutane don ba su da irin abin da Allah ya baka ko me Allah ya baka don wani ba da shi ka ga wai kai daban kake ba ka ji ba watakila abin Allah kuma abin da Allah ya baka bai baka don ka yi wa wani haka ba Allah ya sa mu gani ruya an abi dardai ka ji sahabin annabi abu dardai in ka je madina wani katon titi ba zai sardauna rabba wata nan mun je makka muka sauka shari'u abi dardai titi sunan wannan sahabin ne da shi annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul abu dardai ya ji annabi yana cewa wailul lil alimi min al jahili bone ya tabbata ga malami daga wajen jahili dan jahili zai martafa shi wa wailul lil jahili min al alimi bone ya tabbata ga jahili daga masani wa wailul lil mamaliki min al mamluk bone ya tabbata ga shugabanni a wajen talakawan wanda suke mulka wa wailul lil mamluki min al maliki bone ya tabbata ga wanda aka mallaka daga wajen wanda yake masa mulki wa wailul lil shadid min adh-dha'if bone ya tabbata ga mai karfi a wajen mai rauni wa wailul lil dha'if bone ya tabbata ga mai rauni min ash-shadid daga mai karfi wa wailul lil sultan min adh-dha'iyya bone ya tabbata ga shugaba daga wajen wanda yake shugabanta wa wailul lil ra'iyyati min as-sultan bone ya tabbata ga ainihin talakawa daga shugaba babu kum li babin fitna sashin ku fitina ne ga sashi wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin madaukaki da yace waja'alna babakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku ya zama fitina ainihin wato ga sashi asnadahu sa'labi imamu sa'labi ya ainihin baiwa wannan hadisi isnadi wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai basira ai biman yubsiru wa biman yajza wato yana ubangiji yana sane ga wanda yake da kallo na ainihin hakika da kuma wanda yake kare wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي انظر إلى من هو أسفل منكم ko unzuru ila man huwa asfala minkum ku kalli wanda yake ƙasa da ku in Allah ya baka abu kaɗan to a ƙasan ka akwai miliyoyi to su za ka nema karka duba na sama da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku kalli wanda yake sama da ku wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum shine abin da yafi dacewa kar ku walakantar da ni'imar da Allah ya yi di yadda kake kafa wasu to in ka san ka gozo za ka gode wa Allah amma an kullum kamar yadda yanzu mutane suke kowa kawai ya iso gurin morewa na ƙarshe daga kaga ba zaman lafiya wa qala allazina la yarjuna liqa'ana shine kan to ita za mu karasa ko da sauran kan rubo ne ko e kuma ba lokacin ba to za mu takaita akan wannan insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu
da farko akwai akwai sanarwa kamar haka sanarwar kuma ta fito ne daga kwamitin social media na jibiris katagun local gama wasu masu sha'anin kafar sadarwa ta zamani na kungiyar jama'atin zalatin bidiya wai kamata suna karamar hukumar katagun suka ce a sanar cewa ga masu bukatar karatuttukan da ake gabatarwa a wannan gari kuma suna so su duka saurara ta whatsapp za su iya yin magana ta waɗannan nambobi domin a yi adin ɗinsu a sanya su su rika samun waɗannan saƙonni a koyaushe da farko dai akwai lamba mai sifili bakwai sifili shida ɗaya tara sufuli takwas shida sufuli bakwai ko kuma lamba mai sufuli bakwai sufuli uku shida hudu biyu tara sufuli sufuli shida duk waɗanda suke har suke da suke hidimar whatsapp to in suna son waɗannan karatuttuka na malamai da dama na ahalus sunna za su iya samu ta wannan in sun yi magana ta wannan sai a adin ɗinsu ko kuma a yi sacin website na www.darulfikir.com don samun karatuttukan sauran malama malaman sunna na wannan kasar ko kuma shafin facebook na jibius katagun ko mumbarin malaman sunna ko kuma zauren sheikh kabir ahmad azare sannan kuma akwai live video na wannan tafsir da ake gabatarwa za a iya sacin ishaq dan so azare a facebook ko kuma shafukan da aka ambata a baya kamar ko yau ma in kaga shi ana ta duk wanda suke fadin duniya nan na jin dai sun sacin ta facebook wannan karatun da aka yi a yanzu haka ma ana kallo a da yadda mutum yake wannan shine sanarwa sanarwa ta gaba ita ce akwai aiki da za a yi ga waɗanda suke da laruri na rashin lafiya amma ta fatar bakinsu waɗanda fatar bakinsu ta samu matsala sunan cutar wai gauɗe ko to duk waɗanda suke fama da wannan a gobe insha Allahu da karfe shida sai su kasance a asibitin jihar wato general hospital wadda aka fi sani da asibitin alƙwara to idan sun je wannan asibitin insha Allah za su za a yi wa mutum aiki kuma za a bashi magani kyauta fi tuni likitocin sun iso domin gudanar da wannan aiki sannan to sai a yi haƙuri akwai wata sanarwa banga takardar za mu je ga karanta tambayoyin da suka sauwaka mai wannan tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta sha ƙwaya wato magani don ta tsaye da jinin hailarta domin malam na ga wasu matan fa yanzu sukan yi haka sukan yi don su tsaye da jinin hailarsu saboda wai kar su sha azumi
to malamai sun yi bayani cewa wannan abun ya saba wa ɗabi'a ta bil adam da Allah madaukaki ya halicce shi ina ga kwanan nan mun yi abu mai kama da wannan yana daga cikin fala yughayyirunna khalqallahi Allah ya yi ka ya ɗora ka mata suna da ɗabi'a ta yin wannan jini na al'ada, tare shi kuma yana canja ɗabi'un nasu, yana sa musu wata curuta, in dai ba jinin na cuta ba ne, in na al'ada ne ta bar shi yadda Allah yi shi shi ne zamanta lafiya, kuma ibada ba a yin ta da yadda mutum yake so, in jini ya zo cewa aka yi ki bari, in ya wanki ya kare kika wanka sai ki dawo sai ki rama abin da kika sha na wannan jini wannan shine sunna ta ainihin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar na'am
wannan tambaya tana cewa Allah shi gafarta malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce ina wato dazu zan yi sallar la'asar sai na ga jini kuma kwana shida da yin wanka malam kuma sai na ga jinin ya sake dawowa to daga nan fa malam ban sake ganinsa ba to malam ya matsayin azumi na
jini azumi ya kare mana tunda ta ga jini idan ya zan tsakanin jini da jini kana shida baya hana a ce wannan jinin na baya ne yau
malam tambayar tana cewa malam shin ya ya kamata mace mai takaba ta fara yin sana'a domin babu mai taimaka mata lalle ya halatta zamanin manzon Allah wata mata mijinta ya rasu ita kuma manomiya ce tana da lambu na dabino da inabi ga mijinta ya mutu annabi ce ki je gonarki ana fatan Allah ya baki girbi zaki kyauta zaki sadaka zaki ci Daka in mace tana da sana'ar da za ta yi ta kaba ba zai hana ta ta yi ba, musamman ma wacce ba ta da mai kula da ita, Allah ya gane da mu.
Nanar da mai na cewa malam ya hukuncin mutumin da abu kaɗan in an yi masa sai ya fara gaba da mutane, in kuma an yi masa nasiha sai ya nuna ya sani. Don Allah malam a yi nasiha ga irin waɗannan mutanen. Kuma idan kana gaba da mutane wani lokacin baya magana da wasu ko da an yi kwana uku ana masa magana ko kiransa a waya sai ya ki ɗauka to irin masu wannan hali malam ya za a yi da su
hali shi ne a gaya musu gaskiya mana ba a so mutum musulmi da ɗan uwansa ko mu ya shiga tsakaninsu su wuce kwana uku ba sa magana in suka wuce haka akwai wani lada da ake rabawa dai ranar alkamis manzo Allah ya ce nasu ba a ba su sai sun yi sulhu kaga ku gara sulhun ko dama qur'ani yace wasulhu khair shi sulhu alheri ne dama dole ya bata matarka ma za ta bata ma zaka rabu da ita danka zai bata ma ya zaka yi da shi wanda ka zaba din zai iya bata ma ya zaka yi da shi ba wanda ba zai bata maka ba daka dole ne idan an samu ɓaci rai kuma sai a cinye wal kazimin al-ghaiza ko wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya shiryar da mu wannan tabe yana cewa malam an ce ba a sakin mace idan tana al'ada malam kowane irin laifi ta yi maka ko da cin mutuncin iyayen mijin ta yi
ai manzon Allah shi yace ba a so a sake ta tana al'ada har ma malamai suka ce in ka sauta kana al'ada sunan ka dan bid'a daka kowane irin abu ta yi ba za ka sauta ba sai ka saurara jini in ya kare to sai ka sake ta amma ba a sakin ta a cikin idda musulunci al'ada shine haramu yana yana cewa malam ya halatta mace ta je ziyara makabarta kuma idan ta je me hukuncinta idan kuma aka wato aka ƙi kaitan ta tilasta dole sai an kaita shin in an kaitan an yi laifi na'am shi ziyaran kabari manzon Allah ya ce da ya hana ga dukkan musulmai amma daga baya sai yazo ya ce aje kuntu nahaitukum an ziyaratal quburi fazuruha fa innaha tadhkurukum al-akhirah da na hana ku wannan ya hade maza da mata ziyartan kabari amma yanzu ku je hadisi ɗaya ne da nasiku da mansukunsa da an yi hani yanzu an yadda aje miye yake sawa shi zuwa ziyara yana tuna muku da lahira in ba zai tuna ma lahira ba za ka je kai wani abu daban kaga ba ziyara ba ne ziyarar da za ka je ka ji tsoron Allah ka tuna kai ma za a kawo ka nan ko kai wa ɗan uwanka ko ‘yan uwanka musulmi addu'a wannan mace da namiji duk za su iya zuwa in sun yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
to bari mu karanta wannan ta kasance ta karshe a yau insha Allah mai wannan tambaya yana cewa malam shin ya halatta mutum ya auri yayar matarsa wato yayar matar da ya taba aure amma ita waccan matar yanzu tana wani gidan to ya halatta ya auri yayar a musulunci me zai hana shi ya ai shi yasa wa an tajma'u bainal ukhtaini qur'ani ya hana ba za ka hada ya da kanwa ba an gane to yanzu baka tare da yarka aure kanwa daidai na gama
ya tambayoyin da za a karanta a yau ke nan wanda ba su ji nasu ba sai su yi haƙuri sai gobe idan Allah ya kai sai masu neman addu'a akwai marasa lafiya akwai masu jarabawa akwai ma'aikata da suka yi ritaya masu neman biyan haƙoƙinsu tare da sauran masu larurai da dama kowa Allah ya san bukatarsa da kuma masu larurai Allah ya biya na'am اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعيت وكنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت لك الشكر على ما أعيت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام برحمتك نستغيث وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين That's all.